muna cikin suratul qasas sura ta 28 za mu tashi kan farkon sura wanda zai karanta muna yin bayani shine a sayyidi aliyu ibn shaita usman bauchi wanda zai fassara maulamu shekul islam a shekul ibrahim usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu akramakum allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين أعوذ بالله عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون wannan sura tana annabi yana maka aka saukar da ita tana da ayoyi 88 tana farawa da basin mim Allahu alim muradi bizalika tilka wayannan ayatul kitabi tilka ayatul kitabil mubin wayannan ayoyi ne na wannan alqur'ani mai yin bayani ya rasulullahi natlu alayka za mu karanta maka min nabai Musa wa Fir'auna za mu karanta maka wani abu na labarin annabi Musa da Fir'auna bil haqqi wanda yake labarin da yazo cikin labarin alkur'ani duka yazo ne da gaskiya ba kokonto domin wanda yi maganar shi masanin komai da komai ne ba shakka cikin labarinsa bil haqqi liqaumin ya'lamun wato saboda mutane su sani
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين
تبلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضيف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين za mu karanta maka wani abu na labarin annabi Musa duk inda aka yi labarin kisar annabi Musa yawanci akan yanka ne tun daga lokacin karban aika kamar yadda ya zo cikin suratu Taha ko yadda ya zo cikin suratu ah, yadda ya zo cikin suratu suratun Namli da suratu Shu'ara'i da suratu La'arafi to amma nan tun ran da aka haife shi za a so maganarsa tun ran da aka haife shi har abi dukkan rayuwarsa gaba daya rayuwarsa ta shekara 120 domin ya rayu annabi Musa shekara 120 kamu yayi gudun hijira yana da shekara 30 ya shekara goma a garin annabi Shu'aibu sannan kuma Allah ya aike shi ya je ya sha fama da Fir'auna shekara 30 waɗansu suka ce shekara 40 bayan an halakar da fir'auna ya zauna shekara hamsin to ƙur'ani zai bibi wannan abubuwa duk gaba ke ɗaya kai wanda ba ka son maulidi sai ka toshe kunnenka za ka ji maulidin annabi musa duk wannan shekaru sai a bi su gaba ɗaya allah yana karantawa annabi labaran annabawa yana ce ya gaya mana labaran annabawa amma kai ba abin da kai kaman ka ji labarin annabinka kana son sa kuwa sallallahu alaihi wasallama saboda ka wanda ba sa son maulidi nan ba sa son annabi ne sun igaya mutane ne duk wanda kake so kana so ka ji labarin sa in wanda ka sani ne an ƙara maka karfi a kansa wanda ba ka sani ba an ƙara maka ilimi amma ka ce ba kyau ba kyau me ba kyau a ciki karanta labarin annabi din ne ba kyau a faɗi inda aka garin da aka haife shi yadda ya zo duniya yadda aka shayar da shi yadda ya rayu yana ƙarfi yadda ya rayu yana saurayi yadda ya rayu yana gwarzo yadda ya rayu ya karbi aika yadda ya yi gwagwarmaya bayan aika yadda ya yi hijira zuwa ga madina yadda ya zauna a madina da mutane yadda ya bar duniya yadda ma halifofinsa suka gaje duk sai an gaya maka wurin maulidi inna fir'auna ala fil ardi shi fir'auna labarinsa kai kai fir'auna akwai dagawa ala ya ɗaukaka kansa fil ardi a bayan ƙasa ƙasar misra waje al'ada hashiyan ya mai da mutanen mutanen misra ɗin shiyan kashi-kashi wanda musamman bani isra'ila bani isra'ila fir'auna ya mai da waɗansu maginansa waɗansu masu aikin ƙarfi waɗansu masu ɗaukan itace waɗansu masu noma su da yake bautar da su dai su ne bayinsa su bani isra'ila hakika bani isra'ila sun sha wahala a hannun ƙibɗawa musamman fir'auna ya sadifu abna'ahun westa isa'ahun yana raunana abna'ahun ‘ya'yansu yana kashewa wa yastahi nisa'ahum yana bari yaya mata kuma su rayu saboda yaya mazan an ce za su gaji mulkin sa ne shi yasa yake kakkashe su su yayan bani Isra'ila wa yastahi nisa'ahum yakan bar yayan su mata kuma su rayu innahu kana min mufsidin haqiqa fir'auna ya zama babban mai banna a bayan ƙasa
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آه منا نفن إن جاء الله نون الأزمة كنا anna munna ala alladhina turihu fil ardi za mu yi alheri wa bani isra'ila nan da aka raunata su a bayan ƙasa aka mai da su wulakantattu raunannu alhali ko su ne jikokin annabawa wa naj'aluhum wa immatan wata rana za mu mai da su su ne shugabannin ƙasa masu ƙasa tare da wannan wulakanci da suke ciki na yanzu wa naj'aluhum za mu mai da su alwarisina magadan fir'auna da manyan mutanensa
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون zamu ba su dama a ƙasa su bani Isra'ila bayan harkar da Fir'auna ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون هامان زام نونا وفرعون ده هامان وجنودهما درندنا ستقريا آه ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون هامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون abinda suke jin tsoron kar ya faru kar ya faru din nan sai ya faru da ba don an halakar da su a ruwa ba kamun a gaji kasar da sun gani amma dai ai tunda suka halaka suka je lahira suna shan azaba ƙasa kuma ta duniya ta dawo hannun bani isra'ila wa aurasna alqawma allazina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna wannan kalimomin na Allah ubangiji sun tabbata sun cika ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana ismu fir'auna wa qawmu ma kanu yarshun wannan tun daga inna fir'auna ala fil ardi wa jala ala shi'an wa yastadifu abna'u ويستعين من كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضيفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعل الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون هامان وجميع منهم ما كانوا يهذرون ولأن آيوي سوني محمد نفس الزكية يربوتا أبو جعفر المنصور حقيقة يد بني إسرائيل سكشا عذابا هنون كبتاوا to hakan nan alul baiti suka sha wahala a hannun banu umayyata sun sha wahala wata dubu suna shan wahala su banu umayyata tun daga ma'awiya lokacin da ya balle ya kibin sayyidina ali har wannan lokaci suka yi wata dubu din nan ba abinda suke wahalarwa illa wanda suka fito daga cikin tsotsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kin sayyidina ali yasa suke yin kowane mutum wanda ya zo daga bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna wahal da suna wahal da su suna wahal da suna kashe su suna daure su suna wahal da su suna kashe su dalili kuwa saboda a lokacin zabe ake yi a zabi shugabanni to ga jika annabi ya tsaya ga jikan wani sahabi ya tsaya an ce ka zabi abin da kake so wa za ka zaba jika annabi mana to an daure shi an tsare shi ba gashi baya fitowa ma kuma sai wani mutum ya daure cikinsa ya ɗaure cikinsa ya zo yana rawa a gaban fada wai shi ne sayyidina ali don wulakanci sayyidina ali ya sha ya sha wulakanci a wajen waɗannan miyagun mutane banu umayyata a wannan zamani to shi ganan ana nan ana nan da mulkinsu ya ƙare sai banu abbas suka kama mulki suka yi musu juyin mulki suka kakkashe mutanen banu umayyata suka kwace mulki suka kwace mulki to sai banu abbasi da suka kama mulki sai su ainihin sharifai jikokin annabi banu hashim suka yi tsammani ai yanzu kam za a samu sauki tunda wannan yan uwa ne dukkan su banu hashim ne za su samu sauki ina yanzu ma ta dawo kaman jiya ga jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya takara ga jikan abbas ya tsaya takara wa za ka zaɓa jikan annabi mana to sai suka dawo da gaba baka irin irin ta banu umayyata din a kansu to sai aka haifi wani gwarzo jarumi mai kwarjini ana kiransa muhammad nafsu zakiya dan abdullahi kamil dan hasan na biyu dan hasan na farko dan ali ibn abi talibin da aka same shi sai banu umayyata banu su banu hashim sai suka ce yanzu kam lokacin hutawan mu yayi kai damara kawai ka kwatan mana haƙƙinmu dama kai ne annabi ya faɗa mana za ka bayyana ɗin kai ne muhammadu ɗan abdullahi kai ne mahadi ka yi ɗamara kawai ka kwatan mana haƙƙinmu sai suka taru suka zuga shi kuma ya yi haka ɗin ya yi ɗamara da ya ɗamara aka kama gwamnan madina aka yi waje da shi sai gwamnatin tarayya ta ji labari wato gwamnan tana bagdad abu jafar ya rubuta takarda ya ce na ji kun yi tawaye kun fitar da gwamna na to don yi muku magani zan yi magani yan tawaye kamar yadda Allah ya faɗa zan yi maganin ku ku yan tawaye inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard sai mun muku wannan ko yan tawaye suka sake rubuta masa takarda suka ce ai ba tawaye ba ne haƙƙinmu ne aka danne mu aka zalunce mu aka kwatan mana ba wai gwamnanka ba kai ma muna shirin za mu tumɓuke ka suka gaya wa shi abu jafar al-mansur shugaban gwamnatin tarayya din ya ce a'a a'a sai ya rubuta masa takarda inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ala shi'an yastatifu da'ifatan minhum yuzabbi abna'ahum wa yasta'insu minhum kana min muslimin ونريد أن نمنع على الذين اضطربوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم مما كانوا يهذرون أي كي فرعون ني كاي دغاوا أباين كسا وين غاوا أبو جعفر المنصور كنا kamai da mutane kamar yadda fir'auna mai da mutanen bani isra'ila to muna so ne Allah tabaraka wa ta'ala ya mana alheri mu kwaci haƙƙin mu mu mu zama mu ne magadanku kamar yadda bani isra'ila suka zama magadan fir'auna da mutanensa da ya karbi takarda shi abu jafar bayan shi shi ne fara rubutawa da ayoyin alkurani inna ma jaza ulul haribun allah zuwa karshe wannan ko ya amsa da ayoyin alkur'ani sai ya ce masa ya rubuta takarda ce za mu zo fa mu yi maganin ku haƙƙi wani haƙƙi gare ku me haƙƙin ku a cikin wannan lamari ai lamarin dama namu ne ba ku da wani haƙƙi a ciki ai ku kuna dangantuwa da mace ne ba sai da faɗi ma ita ce kuke tinƙaho da ita ba ai mace ce mu muna tinƙaho da Abbas ne dan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma muna gaya maka lokacin da annabi ya bayyana ya tadda baffansa guda hudu guda biyu suka musulunta suka bi shi guda hudu guda biyu wasu musulunta ba guda biyun da suka musulunta ɗaya kakanmu ne guda biyu a cikin guda biyun da basu musulunta ba ɗaya kakanku ne wace magana ke gare ku wanda kakanku ba musulmi ba ne aka yi ta baƙaƙen maganganu wannan su rubuta waɗannan su rubuta tun daga rajab har sha'ban har ramadan sai abu ya zama yaƙi aka zo kakkama mutane aka kakkashe waɗansu a madina shine waɗansu wanda suka samu tsira suka gudu wasu suka yi wajen indiya wasu suka yi yamma su ne wanda suka yi yamman su ne suka je suka haifi shehu tijjani bayan wannan karo da shekara dubu da shekara biyar don wannan faɗin ya afku ne hijira tana shekara arba'in da biyar to aka gudu aka bi ta suka bi ta misira shi muhammad nafsu zakiya din kenan aka bi ta misira ta misira ta libya inda aka haifi shehu tijjani a algeria wannan ayoyin yadda suka yi amfani da su kenan su sharifai wani yuridu an namunna ala zasturu fil ardi wa naj'alu muhimmatan wa naj'alu warisin wa numakkin lahum fil ardi wa fir'auna wa haman wa junudun minhum ma kanu yahzarun wa awhayna
إلى أم موسى أن أرضئيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين الله يتي لوكتين دا ما يفيان النبي موسى تأي فيه تتي الله أكبر قاسنا في دانا ما يكون نميجي أما كما ذا سكشي مني شي سي الله يقيا متى وهينا إلهامه ya kamata a yadda wahayi iri biyu ne wahayi na annabci wanda ya kare kenan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da annabi bar duniya wannan wahayi ya yanke na annabci babu annabci zamanin annabi babu ba annabci kuma bayansa amma wahayin ilhama yana nan kullum wa hiya rabbuka ila nahli har kudan zuma ma ana mata wahayi kasa ma ana mata wahayi bi anna rabbaka awhilaha jama'an annabi isa ma ana musu wahayi wannan ilhama idza wahaytu ilal hawariyyin ana minu biyu bi rasuli qalu amanna kuma ana yi wa matan bani isra'ila ma wahayi kamar yadda aka yi wa mahaifiyan annabi isa wahayi idh qalatil mala'ikatu ya maryamu wa idh qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha inna allaha astafiki wa dahharaki wastafiki ala nisa'il alamin ya maryamu ugnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء wannan duka wahayi ne wanda Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Isa kuma ba annabi ya bace a siddiqi ya ce ummu siddiqatun kana ya kula ni da har kuma ga wayin da Allah yi wa mahaifiyar annabi Musa yanzu shi za mu karanta wa auhaina ila ummi Musa ubangiji ya ce to da ta ji tsoro gashi ta haifi ɗanta mai kyau amma kuma kafirai za su kashe mata ɗanta Allah ce sai ne mata wahayi na ilhama wahayin shine anar da ihi fa za khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi ولا تهزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين wannan aya tana daga cikin ayoyi mafiya ban mamaki cikin alkur'ani kawai su inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi ban mamakin ayar wato a ciki akwai labarai guda biyu akwai umurni guda biyu akwai hani guda biyu akwai albishir guda biyu duk a cikin aya ɗaya wawai na ila ummi musa dai wannan labari ne anar ihi umurni ne fa za khifti alaihi wannan ma labari ne fa alqihi fil yammi wannan ma umurni ne ardihi da alqihi duk wannan umurni guda biyu wala ta khafi wala ta hazani wannan kuma hani ne karki ji tsoro karki bakin ciki guda biyu kenan inna raddu ilayki za mu dawo miki da abinki albishir ne waja'iluhu min almursalin wannan ma albishir ne shi yasa kaya ta kunshi labarai guda biyu da umurni guda biyu da hani guda biyu da albishir guda biyu da cikin wahayin ilhama wadda aka yi wa annabi uwar annabi Musa salam da aka haife shi saboda haka rashin sanin addini ne da rashin sanin darajar annabi Muhammad sallallahu da al'ummarsa cewa in an yi waɗansu mutane wahayin ilhama a cikin wannan al'umma sai ya zama babban magana wai ai duk wanda aka ce an masa ya zama annabi kenan to ai yadda aka yi imani da wahayin annabci dole ai imani da wahayi na ilhama shi shi ma domin duk ƙur'ani ɗaya ne ya kawo su a fatuminu na bibadul kitabi wa takfuruna ba ya za ku yi imani da wasu ayoyin alƙur'ani ku kafircewa waɗansu wayin ilhama tabbatacce ne daga nan har zuwa ran da annabi isa ya sauka har ran da ya rasu to ran da ya rasu aka binne shi to daga nan an binne dukkan alheri kenan ba sauran wani abu na kirki a duniya lokacin kuma yana tafe bai zo ba a anar da ihi saboda haka yin an ce an yi wa'ayin ilhama bakari ya samo salatul fati cikin ilhama jikan sai na abbakar karka yi musu in ka san darajar wannan al'umma ta fi dukkan al'ummatai daraja kuntum kaira ummatin ukur jallin nasi saboda haka akwai wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in kana fi ummati muhaddasun fa umaru minhum zamanin da Allah yana magana da wasu mutanen da ba annabawa ba idan zamani na cikin al'umma ta akwai to Umaru yana cikin su bai ce Umaru ma shine ba yana cikin su ashe suna da yawa kenan wanda za musu wahayi na ilhama din cikin wannan al'umma fa zaki dale fa alqi milyam wala takhafi kada ki ji tsoro ki jefa shi a ruwa wala takhafi kada ki ji tsoro wala tazani karki bakin ciki inna radu ilayki zamu dawo miki da abinki wa ja'iluhu albishirinki ma ja'iluhu zamu mai da shi min almursalina daga cikin manzanni Allah ne ya gaya mata haka yake nan ana nan ana nan lokacin da fir'auna ya ji labari wajen bokaye sun ce 'ya'yan bani isra'ila su ne za su gaji mulkinsa mafarki fir'auna ya yi ya ga gobara ta taso daga anguwan bani isra'ila ta zo ta kona gidansa da abin da yake cikin gidan duka da mutanen sai ya kira bokaye ga mafarki da ya yi sai suka ce masa ai wani ne za a haifa daga cikin bani isra'ila shine zai zama sababin tafiyan mulkinka to shin ya ce shi ne allan mutane allan mutane kuma ya yi mafarki har ya nemi waɗansu fassara masa mafarki a shekari ya yake shi ba allan mutane ba kuma ya ce yana jin tsoron waɗansu kasu kwace mulkinsa Allah ana kwace masa mulki a shekari ya yake dama a to shi ganin sai to wannan wautan nasa kuma shin ya gaskata bokan ne ko ya karyata idan ya gaskata bokan dai duk yadda aka yi dan bani isra'ila sai ya gaji mulkinsa in ko ya karyata bokan ina ruwansa da yanka 'ya'yan mutane tunda ya san abun ba zai yiwu ba wautar dai fir'auna ta bayyana a fili sai sai ya tura mutane masu gadi kullum matar bani sai ta yi ciki to za a hada ta da mata masu kiyayewa da maza masu kiya har lokacin da zaifu in ta fita mata ta mata a kyale in ta fi namiji a yanka har lokacin da aka haifi annabi Musa da aka haife shi suka shigo su matan kin aihu ne ta ce ban aihu ba suka duba jikinta duk ba su ga alamar aihuwa ba Allah ya ɓoye musu shikenan suka ce ya kamata da bincika ko ta ɓoye ɗan a wani wuri ne duk abubuwan bincike sun bincika Allah da ikonsa sai mata ilhama kamun a ce mata da jefa ya cikin ruwa a wuta ta jefa shi wuta na ci yana ciki ba dama su duba ko yana cikin wuta suka tafi da suka tafi kenan ya ta ɗauke ɗanta ba abin da ya same shi tana rike da abinta har wata uku har wata uku wata uku sai ta ga abin al'asiri zai tonu sai aka ba ta shawara yadda Allah ya gaya mata in ta sa shi a cikin akwati sai ta yi magana da wani kafinta ya yi mata akwati daidai da ɗan nata kuma ta yi shimfiɗa ta kwantar da shi a rufe akwatin kuma a jefa shi a ruwa Allah zai dawo mata da shi to shaidan sai ya gaya mata a zuciya ke kina tsoron kar a kashe miki ɗanki to gashi kin jefa shi a ruwa kin tsira kenan kin je kina tsoro kar a kashe shi an gashi kuma kin jefa shi a ruwa cikin akwati to shaidan ya mata wannan waswasi da Allah da ya daure zuciyanta bata ji maganar shaidan din ba sai ta ji maganar Allah wanda ya mata alƙawari za a dawo da shi kiga nan ana nan ta jefa shi a ruwa yana tafiya dama ruwa yakan kai cikin gidan fir'auna hazilan haru ta yi min tahtiya fala tufsirun suna zaune fir'auna da asiya suna zaune suna kallo kallon ruwa sai ga ruwa ya ɗauko akwati sai aka ce a kamo wannan akwatin aka kamo da aka bude sai ga annabi musa cikin akwati ya sa yatsunsa yana tsotson nono yana tsotson ruwa a cikin yatsunsa alaihi salam to daga bude shi sai allah jefa masa soyayya yadda kowa ya gan shi ba zai sha'awar a kashe shi ba sai matar ta ce ka'in mun ji daɗi urratu ayin li wa da kala taqtuluhu wannan ai abun farin ciki ne gare mu Allah ya ba mu da Allah ya ba mu da urratu ayin li wa da kala taqtuluhu a wannan farin ciki ne nawa da naka kar a kashe shi to sai fir'auna ce urratu ayin laki waliya la walila a sai da aka tsinto shi aka nemo waɗanda za su shayar da shi aka yi ta yawo a gari duk matar da aka kawo annabi maza sai karɓar mamanta sai abin ya kawo damuwa fir'auna an sa masa soyayyen wannan jinjirin to sai uwar musa ta ji labari an tsinci akwati a gidan fir'auna ta subhanallah ya fada kuma hannun maki subhanallah zuciyarta tana dok dok dok dok sai ta ce wa yarta maryam ki bi hanya ki je ki gani ki gano mana labari tana bi tana bi har ta je fadan fir'auna tana kallo ta gefen ido sai ta ce na ga kun samu masu shayarwa wannan dan bai karbi nonon su ba mu ma a gidanmu akwai wata mai shayarwa ko zan kawo ta kuma wato mai nasiha ne za ta yi muku duk abin da kuke so sai aka caji a kawo ta aka zo aka kawo da kawo ta sai annabi Musa ya kama mama ya ta sha ya ta sha Fir'auna ya mamaki ji ah wannan matar nayi mamakin ki duk mata sun zo da yaki karban nonon su sai naki tace ai ni ina da wani kamshi ne duk yaron da yazo kusa da ni ba zai baya so yi nesa da ni kuma nono na yana da dadi kowane yaro ya dandana ba zai iya barin nono na ba bata nuna cewa dai to shi sai aka sa mata kuɗi kullum za a ba ta dinari dinari ta je za ta ita take shayar da ɗanta amma wai ɗan fir'auna ne fir'auna yake biyan kuɗi ana shayar da shi malamai suka ce to ai wannan kusan ya zalunci ne ɗanta wani banza yana biyan kuɗin a banza tana cin kuɗin banza ga ce a to ai fir'auna abokin yakin bani isra'ila ne harbiyi ne cin dukiyar harbiyi ai halal ne to abin da ya faru kenan ألقي في اليوم ولا تخافي ولا نرى إليك فالتقى له آل فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقده nan da nan sai mutanen fir'auna suka tsinci wannan akwati su ashe sun tsince shi li yakuna aduwan domin da karshe zai zama abokin gaban su hazanan ya zama abun bakin ciki zan harakar da fir'auna zai yi aduwan hazana inna fir'auna sani fir'auna wa hamana da babban mafajansa wa junudahuma da sauran runnansu kano sun zama haka suke kari'ina masu kuskure ne kullum a cikin kuskure suke
وقالت امرأة فرعون قوة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه أفي أن ينفعنا أو نتخذ ولدا وهم لا يشعرون آه، da aka bude aka gani sai Allah jefa masa soyayya duk wanda ya ganshi ba zai sha'awan a kashe shi wa alƙaitu laika habbatan minni wa lituna ala aini istamshi kutuka da gudar lukum ala man yakulu آه، إن فرعون هامان وجنود ما كانوا خالدين وقال تبرات فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه أي أي وننك أبو فرين شكي ني غريني دني دكي لا تقتلوه كذا كشيه سيك هذا كجي آه، قرة عين لي ولك لا لا تقتلوه كذا كشيه إن آه، قرة عين لي ولك لا تقتلوه أسي أنفانا أي دسنوذي أنفاني ون يارو أو نتكذ هو الدنزاو ما يدشي دادا ما بامودتا mun samu ɗa kenan wahum la yashuruna ba san ƙarshen lamari yadda zai zama shi wannan ɗan shine mai halakar da fir'auna da mulkinsa ba
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين
واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كاد لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين gari ya waye fa zuciyar mahaifiyar annabi annabi Musa zama ba komai a ciki sai tsoro ya ɗanta yana hannun maki ba komai sai tunanin ɗanta a cikin zuciyar fuadu Musa fariga in ka dalla tubdi bihi kaɗan da ta yi ihu ta ce wai yo ɗana laula an rabar na ala kalbiha Allah ce ba don na ɗaure zuciyanta ba don ta yi imani da abin da na faɗa mata cewa zan dawo miki da ɗanki kuma ɗanki sai ya zama manzon Allah da ba don wannan ba na ɗaure zuciyanta ta dogara da wannan imanin ba da ta yi ihu ta ce wai yo ɗana wai yo ɗana saboda dan ya fada cikin mugun hannu shine fir'auna azwa faru min sai fariga in ka da tubdi bihi kadan da ta bayyana abin da yake cikin zuciyar ce wannan dan dai dana ne dama laula arrabanna la qalbiha ba dun na daure zuciyarta ba litakuna min almu'minina don ta zama mai imani da wahayin da muka yi mata da alƙawarin da muka yi mata
وقالت لأخته بصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون
وقال لأخته قسي وبصرت بي عن جنب وهم لا يشعرون وقال سيؤر تتوى أخته مريم يرؤى النبي موسى مريم با wadda ta fi annabi Isa ba wannan tsohuwar Maryam ce tun zamanin annabi Musa yar uwar annabi Musa din usi ki bi hanyarsa ki bi hanyarsa wa qali ukhti qusi fa basurat bi an junubin tana tafiya tana fi ta iso fadan fir'auna sai ta ga ta hango shi daga nesa amma tana yin kallo na gefen ido ba kallo na wanda take neman abin da ta- ta sani ba fa basurat bi an junubin hum la yashuruna basu san wannan kan wannan yayarsa ce take neman labarinsa ba basu gane ba
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال هل أدلكم على آل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسهون وحرمنا وبنجي يتي وحرمنا عليه المراضع من قبل وتكامون ita yayar tasa ta zo fadan fir'auna akwai mata da yawa masu shayarwa mun haramta wa annabi Musa karɓar nononsu min ƙablu tuntuni faƙarar ta ce ita maryam ‘yar uwar annabi Musa ta ce hal adullukum ala ahli baitin ya kufiru na hudakun wa hum lahu nasihun ba na gwada muku ba waɗansu mutanen wani gida ya kufiru na hudakun za su iya yi muku wannan reno su reni wannan yaro naku wa hum lahu nasihun kuma za su kula da shi duk abin da ya kamata na gargari za su yi masa sai sai hama ne ce wannan magana kamar magana wanda ya san shi za za su kula da shi za su yi masa nasiha ta a ai to tun da yake dan sarki ne ai saboda haka nace za su yi masa nasiha din don dan sarki ne wa hum lahu nasihun
فرددناه إلى أمه كي تبر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تأذن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فرددناه نندرا sai muka mai da shi ila ummi zuwa mahaifiyarsa a daren da aka jefa shi a ruwa da gari ya waye rana bata faɗi ba sai da ya koma hannun uwarsa yana shan nononta faradna sai muka mai da shi ila ummi zuwa ga uwarsa kai ta karra ainuha domin ta ji daɗi ta yi murna da san dai alkawarin da aka yi mata na wahayi daga Allah din nan gaskiya ne wala ta zana ba za ta yi bakin ciki ba wani tare ma duk da san annawa da Allah haƙun alkawarin Allah gaskiya ne cewa inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min mursalina za mu mayar miki da danki a hannunki kuma za mu mai da shi ma albishirinki zai zama manzo daga cikin manzanni kai ta karra ina radatan wani tare ma annawa da Allah haq don ta tabbata ta sani annawa da Allah alkawarin Allah haƙun gaskiya ne Allah da ya mata wahayi ya gaya mata za a dawo da shi din nan walakin na aksarahum la ya'lamun amma yawancin mutane ba san yadda asirin yake ba ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
walamma balaga ashuddahu wastawi آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده yayin da annabi Musa alaihi salam ya kai shekaru na shuddu wato cikan ƙarfin mutum shekara talatin yana somawa daga balaga har zuwa shekara talatin ya kai balaga shuddahu kenan to lokacin da fir'auna fir'auna la'anatullah alaihi kullum ya ga annabi Musa sai ya ji tsoro kuma ba zai haƙura ba ta kamin ɗana mana a kamin ɗana a kamin ɗana a kawo shi to shi fir'auna wani mutum mai dogon gemu kafiri annabi Musa ya kama gemu ya ta ja wasu soyi ma ya sa hannunsa ya mari fiskar kafure aka ce sai yana cewa matar yi wannan ɗan yaron nan fa ina jin tsoronsa a karka damu ai yaro ne a a aini ina jin tsoronsa ina jin tsoronsa to a yaro ne bai san komai ba ba zai iya rarraba tsakanin dinari da wuta ba to samasa mu gani sai ta kawo dinari ta kawo wuta aka sa a gaban annabi musa zai miƙa hannunsa wajen dinari malaka jibril ya dawo da hannunsa kan wuta shi ya ɗauki wutan Allah da ikonsa wutar ba ta ƙona hannunsa ba da ta ƙona hannunsa da ya jefar ba zai kai baki ba sai ya kai bakinsa da ya kai bakin sai harshensa ya yi gurago saboda haka ne harshensa ya yi gurago amma bin mamaki da ya dawo daga madayana harshensa kalau kalau Allah ya riga ya yi masa dama ce rabbi shirali sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allah ka warware min wannan kullin nan da yake harshe na wanda ba a jin magana na din nan Allah ka warware min wannan wannan kuma Allah ne da ikon sa saboda Allah yana kiyaye martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan annaba ba wanda ya magana da Allah kamar annabi Musa sai aka ladabtar da harshen ta wannan hanya dukkan annaba ba wanda ya samu mulki da taskiri da kowane irin abu a cikin annaba da mulki da an hore masa mutane da aljannu da shedanu da tsuntsaye dabbobi gaba daya shi annabi Sulaimanu ba annabin da ya samu irin wannan sai shi to saboda a kiyaye martabar fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sunansa ya zo da tasghiri ba salmanu ba sulaimanu don saboda a yi ladabi wa fadar manzon Allah sallallahu sunansa ya zo da sunan tasghiri duk da ana kiyaye martaban fadar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sai ya sa wannan garwashi a harshensa harshensa ya dan ya dan tabu ya sa yake da guragu a harshen لتعلم أن براك الناس ولما ورغ أشده واستوي da dai ya kai shekara talatin ya daidaita ya zama namiji ata yana hukun wa ilman da ya kai madayana can muka nada shi annabci lokacin dawowa ya kai shekara arba'in kenan ga talatin a gida ga kuma goma a wurin gudun hijira saboda haka ne ubangiji ke ba mu tsoro na kisan kai annabin Allah fa annabi Musa wanda dukkan annaba ba waɗanda suka fi shi daraja in ba annabi Muhammadu da annabi Ibrahim ba shine babba daga cikin ul azumi guda hudun nan banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga annabi Muhammadu sai annabi Ibrahim sai shi amma kun ji da yayi kisan kai sai da ya gudun hijira na shekara goma wanda ya kashe din ma bai yi niyan kashe shi ba a zai raba faɗa ne da yake karfinsa daban da karfin mutane da ya buge shi sai ya faɗi sai ya mutu a cikin kuskure amma duk da haka bai zauna lafiya ba ya bar uwarsa ya bar garinsu ya bar danginsa ya gudun hijira sai da ya kai shekara goma don a san kisan kai ba wani abun kirki ba ne kisan kai babban musiba ne wanda duk yake kisan kai to ba ruwan allah da shi in dai ba hukuma ce ta kama mutum don ya kashe wani ta bincika ta tabbatar take ramawa ba ko kuma ya ridda in hukumar ta musulunci ce ko kuma ya jina bayan ihsani in hukumar ta musulunci ce amma duk da haka misalin kamar zaman mu na Najeriya mu biyu ne mu musulmi da abokan zaman mu wanda ba musulmi ba wanda mun yi alkawari mu mun rantse za mu zauna da su lafiya su ma sun rantse za su zauna da mu lafiya ƙasar mu ce gaba ɗaya to kenan ashe daga mu musulmi wanda yake Allah ya kiyaye jinin mu saboda la ilaha illallah da musulunci Allah ya kiyaye jinin mu ba za a zubar ba su ma abokan zaman mu saboda zaman amana da muka yi rantsuwa za mu zauna da su lafiya suka yi rantsuwa za su zauna da mu lafiya su ma jinin su an kiyaye shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe mutum zimmi wato wanda ba musulmi amma abokin zaman lafiya to ni ne zan tsaya a yi shari'a da ni sai an karɓa masa haƙƙinsa kamun a jefa wancan ɗin inda za shi to kenan ashe dukkan mu gaba ɗaya jinin mu haramun ne mu musulmi musulunci ya kare mana su waɗanda ba musulmi ba rantsuwan zaman lafiya na amanan zaman lafiya ya kare jininsu to me kawo zubar da jini tsakanin wannan a wannan ƙasa duk wanda ya zubar da jinin musulmi dai ya san abin da ya saba wa Allah ya shiga cikin hukuncin man yaktul mu'mina muta'ammidan fajzahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda azaban azima wanda ya kashe mu'ahadi kuma annabi ne zai shari'a da shi to kenan ashe kaga dukkan mu nan ba wani jinin da za a zubar a samu zaman lafiya saboda haka muna jawo hankalin mutane a daina kisan kai a daina kashe mutane a daina kashe mutane min ajli zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa annama qatala an-nas jami'a duk wanda ya kashe mutum a zamanin bani isra'ila Allah ya rubuta cikin at-taura sai a rubuta kaman ba mutum da ya kashe ba jama'a ya kashe gaba daya saboda haka mu kiyaye jinin mu mu kiyaye jinin abokan zaman mu wanda muka yi amanan zaman lafiya da su annabi Musa kenan yana raba fada ya kashe mutum a cikin kuskure mutum ma ba musulmi ba ne amma dole sai da ya gudun hijira tare da Allah mai mutumin ma ya ce ya yafe Allah ya yafe amma gwamnatin fir'auna bata yafe ba saboda haka ne ya gudu ya tafi gudun hiji- gudun hijira ji tsoron kashe musulmi a ji tsoron kashe abo- ah, abo- abokin zaman musulmi wanda aka yi alkawarin zaman lafiya Ah, falamma baraka shi da wastawi atayna hukman wa ilman wa muka bashi hukunci na annabci wa ilman da ilimi irin na annabawa wa kazalika haka yad- yadda ka gani muka yi dinnan haka najizil muhsinina muke saka dukkan masu kyautawa tsakaninsu da Allah da tsakaninsu da bayin Allah ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكله موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين
فلما بلغ أشد واستوى آتنا حكم وإلما وكذلك نجزي المسلمين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيته وهذا من عدوه فتعاثه الذي من شيته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضي عليه قال هذا من أول الشيطان إنه عدوه مضل مبين to da ƙarshe lokacin da annabi Musa ya girma yana hawa yana hawan dawaki na fir'auna yana sa tufafin fir'auna mutane suna girmama suna ce dan sarki dan sarki magajin sarki dan sarki magajin sarki su bani isra'ila suna girmama shi sun ce a wajen dangin su ne ya sha mama ashe ba sani ba ma dangin su ne gaba daya to daga nan sai fir'auna ya dinga jin tsoronsa ya zama ba sosai yake shiga gari ba sai sa'i sa'i wa dakhala almadinata ala hini gabratin min aliha sai wata rana ya shigo garin a lokacin da mutane suke rafkale wato ko tsakanin magariba da isha'i ko kuma a tsakanin garjin rana lokacin da kowa ya koma gida an kukkulle kantuna za a koma a huta sai bayan azhar a dawo ko a lokacin ne inda dai sawu ya dauke a gari ba a ganin mutane wa dakhala almadinata ala hini gabratin min aliha wajira biya rajulaini sai ya sa mutum biyu a garin yaktatilani suna fada haza min shi'atihi wannan bani isra'ila ne dan uwansa wa haza min aduwihi wannan bakifte ne yana daga cikin makiyan bani isra'ila ya same su suna fada me ya hada su yace wannan ne yace zai dora mini itace yace kai ka bar rabu da shi ba zai dauka maka itacen ba ce ba zai dauka in fa ba zai dauka ba kai ne zaka dauka yace ni din da zan dauki itace ce in dai ka hana shi dauka to kai ne zaka dauka ce ni din da zan dauki itace daga nan sai annabi Musa ya mare shi da ya mare shi sai ya fadi sai ya mutu sai ce wa ya Allah wannan dai aikin shedan ne ni ban nufi zan kashe shi ba na ladabtar da shi ne annan aikin shedan ne innahu shi shedan aduwwun makiyin dan adam ne mudillu mai neman batar da mutane ne mubinu mai bayyanannen kiyayya mai bayyanannen batarwa قال ربي قال رب إني ظلمت منهم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو ال- غفور رحيم غفور رحيم إنه هو الغفور الرحيم قال ربي إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم yace Allah wannan aikin ba nufi na bane in kashe shi aikin shedan ne na mare shi kawai sai ya faɗi ya mutu ka san yadda shedan yake makiyin mu ne mai din mabbatarwa ne mai bayanin ne gaba An Allah dai ina roƙonka kai min gafara kai ka riga ka san ban yi niyan kashe kisan kai ba kai min gafara na cuci kaina tun da yake san kai ba tare da nufi na ba kuwa zalamtu nafsi fa ghafir li ka yafe mini Allah kai min gafara fa ghafara lahu nan da nan ubangijin sai je kana yi maka gafara na yi maka gafara innahu shi Allah huwa shine al-ghafuru mai yawan gafara ar-rahim mai tausayi
قال رب قال رب لما أن
زهيرا للمجرمين فلن أكون زهيرا للمجرمين قال رب إن- قال رب بما أنعمت علي قال رب بما أنعمت علي فأكون وليا للمجرمين رب بما أنعمت علي فلن أكون زهيرا للمجرمين الله ناغودي da kace ka mun gafara nagode da kace min ka- ka min gafara saboda ka min niman niman da kai min ta gafara dinnan daga wannan Allah ba zan sake taimako wani mugun mutum don yana faɗa da wani ba, balle irin wannan ta sake faruwa Allah to malamai suka ce da ya ce insha Allah da wani abun ba zai sake faruwa ba amma kuma bai ce insha Allah ba ya rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu al-ghafur qala rabbi ma an amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin fa asba bil daga yau ba zan sake taimakon wani mugu ba don yana faɗa da wani balle irin wannan ta sake faruwa فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستدرخه قال له موسى إنك لغوي مبين sai Musa jiya dai ya kashe mutumin nan ya tona ya tona ƙasa ya bunne shi ba kuma wanda ya gan shi sai dai wanda ya raba su faɗaɗin da shi gari ya sake wayewa yana jin tsoro kar dai labarin nan ya, ya, ya shiga gari labarin na kisan kai ko ya shiga gari yana jin tsoro ya taraka yana sauraron me zai faru labari zai ya bazu ne a gari ko yaya ko kisan kai ya ɓuya faizan lazi tansarahu bilamsa zarihu nan da nan sai ga mutumin jiyan nan da aka raba fada aka raba shi da bakibde yau ma yana fada da wani yau ma faizan lalzi tansarahu nan da nan allazi tansarahu bi lamzi wanda ya nemi ya taimake shi jiya din nan gashi yau ma yana fada da wani yastadriku yana nema mu za ka taimake ni mu za ka taimake ni mu za ka taimake ni kamar yadda ya jiya qadahu musa innaka lagawiyyun bi kai din nan dai ba mutumin kirki bane kai dai batacce ne mai bayyanannen bata haka kai jiya kai dai ba mutumin kirki bane musa ya daga hannu zai ture wancan abokin faɗan nasa da ya ga Musa ya daga hannu ya san irin daga hannun Musa ba daɗi sai ce kai kai Musa za ka kashe ni ni ma za ka yadda ka kashe mutum jiya ni ma yau za ka kashe ni ko yadda ka kashe mutum jiya ni ma yau za ka kashe ni to daga nan labarin sai ya kulla ah, cewa ashe wanda aka kashe jiya din nan ga Musa ne ya kashe shi innaka lagayumin falamma an rada to alhamdulillah to
ba ga wannan ruwan Allah ya kara lafiya tambaya na cewa tana gida ne ta bude TV tana kallon Saudiya eh ana sallar darawi eh ko tana yi bin sallar darawi daga nan Najeriya a'a ba za ta iya yi ba ba za ta iya bi ba amma kuma tunda nafila ne in ta bi ma ba wani laifi don dama ba farillanta ba ne amma in farilla ne ba zai yiwu ba amma in nafila ne za ta iya bi Eh, don mu can a Saudiya muna Saudiya ko muna Jidda ko muna Makka mukan bude talabijin mu bi su suna sallah muna ganin su muna jin su fa- sallan farilla amma nafila nan in in ta bi babu laifi amma ba za ta bi farilla ba
sai tambaya ta gida kuma kaza to tambaya na cewa shi dan tijaniya ne mm.
amma yana sana'a tun da sindawa eh yana sana'a to tun da kayayyaki to sai kuma yana tun da taba a cikin wannan kayayyakin na eh ya sai da kayayyakin duk gaba ɗaya ma banda taba
sai mai tambaya ta uku ah yake yana so a mishi karin bayani inda aka ce inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar ina son karin bayani wato a kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar wato kowane abun da ya zama bid'a in ka yi shi ka san fa ka bata bata kuma kowane bata mai kaiwa wuta ne to sai malamai da suka domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana wurin Allah ne yafi kowa sanin manufan Allah yafi kowa sanin fasaran maganan Allah malamai kuma da suke tare da annabi sun fi kowa sanin maganansa sun fi kowa sanin manufansa sai su kasa bidiyan kashi biyar akwai bid'a wanda take taɓata ita ce ta dalala ɗin wanda ta saba wa addini tana rushe addini wannan taɓatan akwai bid'a ta dole ta zan wajibi wajibi misali kaman kamar misali masu tafsiri suna ɗaukan littafi ɗin nan kaga bid'a ce annabi bai karan bai yi tafsiri da littafi ba sahabbai ba su yi tafsiri da littafi ba bid'a ne amma kuma dole ta zama dole ta zama dole a yi ta in an ce wanda duk zai tafsiri kare dauki littafi to masu tafsirin ba za su yi yawa ba kaga wannan bid'a ce kuma yanzu shiga mota bid'a ne shiga jirgin sama bid'a ne to wannan shiga jirgin sama dole ne in kudinka ya sun isa lafiyarka ta isa dole ka je haji baka da hanya ko sai ta hanyar jirgin sama to shiga jirgin sama kai wannan bid'ar ya zama dole to irin waɗannan kamar misalin isar da karatun da muke karantar wannan a kai shi rediyo ya kai shi wani wuri da nisa bid'a ne amma bid'a ne muhassana domin za ta isar da aikan manzon Allah nisa sallallahu alaihi wasallama yanzu kaman karatu da littafin da aka ɗabba'a ko ƙur'ani ko littafin ilimi ka yi karatu da shi bidi'a ne domin sahabbai zamanin su ba ɗabi in ka yi karatu littafin ɗabi dai ko ƙur'ani ne ko hadisi ne ko wani littafi ne ka yi bidi'a amma in an bar wannan bidi'a ai babu addinin gaba ɗaya bidi'an nan ta zama wajiba kenan to malamai ne za a bi su tantance mana ba jahilai ba ita kullum sun sun sun fassara ta akwai kullu shamila akwai kullu wanda ba shamila ba alqur'ani yana cewa kazzabu bi ayatina kulliha fir'auna da mutane sun karyata ayoyin mu dukan su kamun a haifi fir'auna uwarsa ta haife shi ma ayoyin Allah da yawa sun wuce fir'auna bai gani ba balle ya karyata bayan fir'auna ya halaka ayoyin Allah da yawa sun bayyana fir'auna bai gani balle ya karyata amma ce kazzabu bi ayata kullaha fir'auna ya karyata ayoyin mu dukan su a ashe dukkan tis'a duk guda taran ne tudammir kullu shay'in bi amri rabbiya irin waɗannan suna da yawa a barwa malamai kayan su irin musu namu bi kawai irin mu bi ne kawai abinda malamai suka wada shi zamu bi jahilai ba su da iko a cikin addini Allah ya saka da ariya Allah biya bukata Allah biya bukata Allah biya bukata ga duk zamu yi addu'a gaba da Allah ji gamu Allah jin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu da Allah saka wuce wani mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah kawo da bala'i a Najeriya ya kawo lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da muna mai albarka masu neman addu'a wurin Allah biya bukatun Allah biya bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira duk karfin da yake nema ya karya musulunci Allah karya karfin duk karfin da yake nema ya danne musulunci Allah danne karfin la ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد akwai wani masallaci a dandume ana kiransa masjidu sayyidil mursalina a shawarci masu wannan masalin su yi dan gyara su ce masjidu ahababi sayyidil mursalina masjidu sayyidil mursalina guda ɗaya ne a duniya shine haramin madina mutum yana da iko ya aifi ɗansa ya sa masa muhammadu gaba ɗaya amma bai da iko gina masallaci masallacin annabi a masallacin annabi guda ɗaya ne dukkan masallaci na allah ne amma an ce masallacin annabi to an yi an ƙetare iyaka don masallatayya masu alhurma guda uku ne masallacin annabi da masallacin masjidul harami da masjidul aksa idan an samu wani a dan dume sai su zama hudu saboda kuma su uku din ne saboda haka a bashi shawara su ce masjidu ahbabi ahbabi sayyidil mursalina maimakon masjidu sayyidil mursalina babu masjidu sayyidil mursalina sai a madina اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلى الله عليه وسلم سبحان ربك